الوسواس وشوقه درج من الوسواس وفيه لا وهم يدل هم ومعه ويملك لا يتم وهو احتكار لعباد الله والله عنه في الكتاب ناهي ولكن إن نزل المعاملة به عن الوقوف في المساهلة وعذرن الجش وقول العين ولا تكن في الناس ذا وجهين فكل ذا يدعو إلى الوبال والحزن بالدارين والنكال والشهادة
وحسن الظن بكل الناس ‘yan uwa musulmi ka tsaya ka kyautata zatonka da dukkan mutane kakka ce za ka nuna zato da wani a cikin bayan Allah
fasu'uhu muna da zato da bayan Allah darbun min alwaswas wani bangare ne na waswasi wani bangare ne na waswasi wasu a shaidan shi ke shiga zuciyar ɗan adam ta yi wannan ba na kirki ba ne yake na kan ganin sa ba na kirki ba to me hujjar ka akan ba na kirki ba sun ta ba ka da hujja wadda take tabbatacciya sai dai ka ta gini bisa wani wahabi wani na ga ya yi kaza na ga ya yi kaza to ya yi kaza din lalle wannan ba daidai ba ne kaza ka yi bincike ai ta yi ya zama kaza ne a to amma ta yi ba lalle ba ba ba lalle ba to وفيه ليل الوهم يدل هم a wannan ne eh, mutumin da yake ya bi hanyar gidan da ake sai da giya ta yi hanyar da gidan da ake sai da giya hanya ce kuma da in ka miƙe za ta kai ka masallaci ko za ta kai ka makaranta ko za ta kai ka wani waje to yanzu dan ka gan shi a wannan hanyar haka kawai ya dan ya ce ma ai dole gidan giya za shi me yasa ba gidan ba masallaci za shi ba me yasa ba za ka ce makaranta za shi ba ai da hanyar ce dai ko ayan ta yi hanya ɗaya ce amma eh, in an yi nan gidan giya ne in an yi nan masallaci ne in an yi nan makaranta ce in an yi nan wani gida ne ma na taimakawa marayu to kai duk me yasa kawai ah, baka ɗauki duk wa'ancan guda uku ba sai kawai a shaidan ya ayyana ma cewa ai ga inda za shi kace kuma dole wai wannan ne eh? a shi ne daren tsimuwa yake muni yake baƙi kirin idila hamma ya yi baƙi kirin dindin ومعه المطلوب لا يتم matukar za a muna da zato da mutane to abin da ake nema ma ba zai samu cika ba. saboda in kace mutane gaba ɗaya sun ƙara sun gama lalacewa saboda kana da mummunan zato da su to ba za ka iya komai na ka gyara su ba tunda ka ce sun gama lalacewa ba shi kenan ba, sai kuma abu ya ƙara lalacewa kenan ta yi a cikin su ba za a rasa wanda ya lalace din ba amma ba za a rasa wanda shi kuma bai lalace ba wanda abin da yake bukata shine a ƙara tsayawa tsayin daka a gyara tafiyarsa a saita tafiyarsa sai kuma ya daidaita to amma kai kai hukunci cewa ba ai ya gama lalacewa eh? likita ba gaggawar hukunci da cewa a yanke gaba sai ya tabbatar ta ko ina ya auna zamanta cutuwa ne amma ni da matuƙar za a zauna da ita ko da ma bata gyaru ba ai likita ba a cewa a yanke eh ba a cewa a yanke sai in ya zama za ta taɓa ta ballantana akwai yiwuwar ta gyaru akwai yiwuwar ta gyaru to likita wanda ya san me yake zai ce a yanke dandanan zai ce a yanke dandanan to kai ma fa kamar likita ne in ka ce duka ba mutane sun lalace kamar ka ce kawai a ta yanke su ana zubarwa a ta yanke ana zubarwa har a waye gari ba komai Eh.
وهوات قار لعباده irin wannan wulakantawa ne ga bayan Allah yin haka wulakantawa ne ga bayan Allah والله أنو في الكتاب لا Allah ya yi hani daga gare shi a istari bu kasiran minan zani inda ba da zani iso
ولكن a laula isamitu muhu zannal muminuna wal muminatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin
ولكن هي ترس لدى المؤامرة sai dai kuma ko da yake an ce kakka muna da zato da bayan Allah idan mu'amala za ta haɗa ka da wani to kai ta katsinsa idan an ce kakka muna da zato da bayan Allah to haka kawai don wannan ya ce shi bawan Allah ne ka ɗauki ɗinka ka bashi tayo shi kenan kai da shi har abada yana karɓar kuɗin nan kai da shi har abada to irin wannan kaka ce za ka yi wannan Eh, wajen mu'amala wannan fa a san da a tsaya sai an san da wa za a yi ka a gaggawar mu'amala da mutum don zahirinsa dihi a da kyakkyawan zaton an rubu ya misala daga ka fada a cikin sakaci kakkai sakaci mm, ka kiyaye da abin da yake naka وهزل من الجيش ka kula ka kiyaye daga algushu kar ka yadda kai wani algushu kar ka yadda wani ya ma algushu kai ka kai wani kai kuma kar ka yadda a yi ma shi yasa duk mu'amalar da za ka yi ka zamo mai tsananin kiyayewa ya zamo kana kula cuci wani a wata mu'amala kar kuma ka ba da kofar wani ya cuce ka wa ƙaunin mai ka kiyaye daga faɗin ƙarya kar ka faɗa wani ƙarya kuma kai kar ka yadda a faɗa ma ƙarya a yaudare ka ka yadda a matsayin gaskiya ce ya zamo kana da ma'aune da in an faɗa ma ƙarya za ka iya gano cewa ƙarya ce
wala ta kumfin nasi zawa jahannam kar ka zama mai fuska biyu a cikin mutane ka je wajen waɗannan ka ce ai tare kake da su ka je wajen waɗannan kishiyoyin su ka ce ai tare kake da su sai da zama ba a yi daidai ba yanzu waje haini la ya kunu inda lahi wajiha duk mai fuska biyu ba a samun karɓuwa wajen allah
wa kullu za ya du'u ilal wabali zuwa abin da hausa suka ce wai jumla wadda take za ta waje haini a har ma ta fi ko wa za ta waje haini laha maziya ya sa muke ke ta nema mu da muke almajiran wai me yasa aka ce ta ba shi da an ce zuwa ta ni la yakunu inda la yakunu amma ta su sun ce wai laha maziya ai ta ba ta fi ko wani ne yake haɗuwa da su sana hannu an fara ko za su sa fitar noma fitar noma da sana hannu su wai me yasa za ta wani laha maziya a na hawa ko fa kullu za duk irin wanda ya ko ila al yana kira zuwa babban musiba wal khizi fi yana kira zuwa kunyata a duniya da lahira wannan kari yana kira zuwa azab Allah ya kiyaye wasu sani da sani
Allahumma salli ala magana ce da musala nimiya ta shirin da da mil ta uku eh wai shine suke tuni to to alhamdulillah a yadda aka sani dai ah, akwai rolin dina kasa da ba da za a yi na zama shirin lahi da gobe da za a yi a nan garin na roƙon Allah a yi lafiya a gama lafiya Amin.
Allah ya sa duk wanda ya zo maulidin ya zo lafiya ya koma lafiya Amma ma'aiki Allah ya sa duk wanda ya zo ya zama ya amfana Allah ya sa garin ya amfana Allah ya sa jihar ta amfana Allah ya sa ƙasar ta amfana gaba ɗaya Allah ya sa duk duniya ma ta amfana da taron da za a yi a gobe Amin.
Allah ya karɓa gare mu Allah ya ƙara haɗa mu da bayansa wanda suke masu matsayi a wajensa Amin.
Allah ya azurta mu sansa Allah ya azurta mana san wanda di yake sansa Eh, akwai masu cewa suna suna tunin fasirar mimiya ta yi tijan usman a wato radiyallahu anhu da aka da aka fara a bara ko a dama an gama mimiya ko an gama mimiya an gama ra'iya wanda ya rage a yi la'a wawiya ce da kafiya ko illa dai iyaka gaskiya tunin nasu yana da muhimmanci saboda abu daya an yi alkawari amma ba a cika ba wanda nan ma na faɗa a gidan shi shehu tijjani usman din cewa a bara da aka yi an raba akan cewa duk abin da aka faɗa da baki to kan bana za a yi ƙoƙari ya zamo an rubuta shi yadda zai zamo a rubuce yake to amma gaskiya ba a yi ƙoƙarin haka ɗin ba har yau ba a rubuce ba ba a rubuta ɗin ba amma dai a nan gidan shehu tijjani usman ɗin lahadin da ta wuce na ce insha allahu ta'ala in dai muna da rai to kan baɗin za a yi ƙoƙari ko da ɗaya ce tak a ciki a fara rubucewa yawan allah za a yi ƙoƙari ko da ɗaya ce ko biyu a ciki ya zamo su sun fito a rubuce kuma za a yi ƙoƙari ya zamo yadda za a rubuta ɗin yadda yake a maganan ne yadda zai zamo wanda ya karanta in ya buɗe ya ji yadda dai ya gani ɗin haka zai ji yadda ya jin haka zai karanta kai ya zamo an sami bambanci da yawa Na'am.
ta nan a jashi nan ta nan kuma ya zama inda aka jashi nan ne sai dai abin da dole an so lokacin a magana ana so a rubuta ta sai an dan samu wani sauyi ko kaka amma dai sauyin a- ana fata ba zai haura irin wannan ba insha Allah ta'ala Eh, kuma Allah da nan din ai a bara a zaman da ake da daddare ne aka yi wannan ko wannan kasidin juma'a ina zaton juma'a asabar lahadi ne aka yi ko Ah, ana kasidin ah, wato sati na ƙarshe kafin azumi don Allah da bana ma wala Allah haka din za a yi yanzu nan gaba la Allah za a sami sati uku kafin azumi ko cikakku tun da watan mako zai kama da ai sai dai yau ko masu isari suna cewa da Allah yau talatin ne ko ma ba na so ko da su to insha Allah ta'ala bana mamman Allah da za a yi sai a ƙara so wannan kasidin insha Allah kuma da safin ma dai za a zauna ko da sati ɗaya ne maulidin shehu amma insha Allah ta'ala wani Allah ko sai ƙarshe sai an fi wa'annan karatuttuka sai dai ga ɗaya daga cikin karatuttukan shi ba da yadda aka tsara ya nuna ba zai yiwu ba don ana cewa da kafin a rufe hutun azumi ya zama shi wannan tafsirin na kifatu a fara sudan an kai shi har karshe ba ma ga shi har yanzu ba abin da ya rage wajen izifi biyu na kusan rubi ko ina na yanzu na alaka shi ne rubi na karshe ko ko ba shi bane wanne ne rubi na karshe ba na so ne aka hau shi ne ina na yanzu na alaka to shi ne rubi na karshe ko ko kaga kaɗan aka haura shi abin da ya rage kaga ya kai wajen izifi biyu da yanzu insha Allah shi din ma sai a bari kenan sai bayan sallah a ƙarasa shi yanzu ne za a ƙara tayin ko a ƙarasa wannan izifin sai ya rage izifi ɗaya in ya so sai a haɗa da shi da farida sai a yi masa hatima gaba ɗaya insha Allah ta'ala bayan sallah in Allah ya nuna mana Allah Allah ya nuna mana lafiya Allah sa a tare lafiya a lafiya kuma ana ƙara faɗakarwa ga 'yan uwa musamman masoya shehi da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala mu su ƙara himma a wajen maulidin nan da za a yi musamman wajen sauƙaƙe lamurra da taimaka wa duk baƙin da suka zo A duk wani baƙo ma duk wanda yake baƙo addinin musulunci ya yi umarni a girmama shi a kyautata masa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim rayfahu wanda da yake ya imani da Allah da ranar lahira wajibi ne lalle akan sa ya tsaya girmama baƙonsa to ballantana kuma waɗanda suka zo a kan irin wannan munasaba ashe masu cewa su masoya ne na shehu lallai su ƙara himma a ga da me za su taimaka a ga da me za su taimaka ta hanyoyi da yawa akwai hanyoyi da yawa da ke bukatar a taimaka ko da ta fuskar ba da ruwa ne ko ta nuna hanya ko abin da ya kama da haka duk wannan taimakawa ne Allah ya taimaka mana akan dukkan aiki na alheri Allah ya yi mana duk abin ki duk abin da ake ciki na wahala Allah ya yi wa bayan Allah gaba da masu bukata ta alheri Allah ya biya musu akwai wani dan uwa ma wanda akwai wani lamari da ya dame shi in Allah da zamu masa addu'a a wannan zaman shi yasa mu karanta salatul fati kafa uku da ayatul kursi kafa uku Allah ya yi masa Allah ya dauke masa wannan lamari